اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة فاطر جي منكوانا كرشان آية تقوم شاتكوس كرا دا الله سبحانه وتعالى يي وباي cewa su sani a ranar alkiyama kowane mai laifi shi zai ɗauki laifinsa babu wata rai da za ta ɗauka ma wata rai laifin da ta aikata wala ta zirwa ziratun wuzira ukura wata rai ba za ta ɗauka ma wata rai laifinta ba uwa ba za ta ɗauka ma 'ya'yanta ba 'ya'ya ba za su ɗauka wa mahaifiyarsu ba mahaifi ba zai ɗauki na matarsa ba ba zai ɗauki na 'ya'yansa ba ba zai ɗauki na mahaifiyarsa ba kowa shi zai ɗauki laifinsa sannan kowa shi zai ɗauki laifinsa a bayansa a mai hisabi akan ayyukansa wa kuma ya hamilu na auzarahun ala zuhuri Allah ce kowa shi zai ɗauki aikinsa a bayansa وإن تدعو مثقلة إلى هملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى Allah ya ce wadda ta ɗauki kayanta aka ɗora mata kayan nauyinta inda za ta yi roƙo a filin alƙiyama wani ya zo ya taimaka mata ya ɗauka mata wani sashi na waɗannan laifuffukan layuhumal minhu shay'un Allah ce ba za a ɗauka mishi komai daga cikin laifuffukan ba walau kana za ƙurba Allah ce kuma ko da ɗan uwa ne na jini Allah sai ce innama tunziru allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sala Allah ce ba kowa kake ma wa'azi ba kana wa'azi ne ma waɗanda suke tsoron Allah a zuciyarsu tsakaninsu da Allah waɗanda suke tsaye da sallah wani duk abin da ubangiji zai faɗa zai ji ne ya wuce abinsa zai ji ne ya wuce abinsa Allah ya ce to wannan gargadi cewa kowa zai ɗauki kayan laifuffukansa kowa zai ɗauki munanan ayyukansa da kansa Allah ce kana gargaɗin waɗanda suke ji ne waɗanda za su ji su yi amfani da shi wa man tazakka fa inda ma ya tazakka li nafsihi Allah ce duk wanda ya tsarkaka ya kyautata ya gyara halayensa ya gyara addininsa fa inna ma ya tazakka li nafsihi Allah ya ce yana tsarkaka ne ma kansa shi ma ba yana tsarkaka ne ma wani ba wannan shine gaskiyar abin da zai faru ranar alkiyama mun karanta hadisin bukhari abu hurairu ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama fina za ta yaumin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a cikinmu wata rana ya mana wa'azi ya mana huduba wa zakaral gulul sai ya ambaci satan kudin jama'a eh wa azzamahu ya girmama al'amarin satan dukiyar jama'a wa azzama amrahu ya nuna fa babban masifa ne satan dukiyar gwamnati sun makala sai ce la'ulfiyan na a haddakun ya ji'u yau malkiyamati ala raƙabatihi ba'irun lahuruga annabi ya ce kar na gamu da wani a cikinku ranar alkiyama ɗauke da raƙumar sata a kafaɗansa tana mishi ihu annabi ya ce kar na gamu da wani a cikinku da akuyar sata ko saniyar sata ko rigar sata ko wani abu na sata da ya sata a dukiyar al'umma ya kulu zai ce a gisni ya rasulallah ya munzon Allah ka taimake ni ka cece ni ka shiga cikin wannan maganan fa'akul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma zan ce mishi la amliku laka shay'a annabi zai ce ba zan iya ma komai ba kada ablaktuka annabi zai ce dama na gaya ma maganan sata ba na shiga ranar alkiyama shi yasa ya ce solution kawai ka koma ka je ka biya ko ka nemi a halatta maka ko a yafe maka annabi ya ce karka bari ku haɗu da waɗanda ka zalunce su a filin alkiyama Allah ya ce to duk wannan wa'azin kana yi ma waɗanda zuciyarsu take da tsoron Allah ne إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه wani ne an ba shi aiki lebura ne kafinta ne ya je ya yi aikin lissafin da ya yi aka siyo kayan aiki aka yi aikin canjin sai ya mayar wa mai aikin mai gidansu kenan sai ya laɓa ga sauran canjin da aka samu an sayi katako kaza an sayi abu kaza kaza an sayi abu kaza kaza ga sauran nan ya ce mishi na gode ya ce aiwa kaina na yi wa ya ce wannan canjin dai zan baka zan baka kayanka ko in baka anan ko in baka a can gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wallahi tallahi zai bayar ko ya bayar a nan ko ya bayar a can zai dawo mai da kayansa zai dawo mishi da kayansa karka yadda abin wani ya burge ka har ya kai ma za ka yi butulci ma Allah ko ka yi zalunci don neman abin duniya ta hanyar da bata dace Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta goma sha tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور in anta illa nadhir Allah yace wa ma yastawi al'ama wal basir Allah yace da makaho da mai gani Allah yace ba za su daidaita ba daidai suke da musulmi da wadda ba musulmi ba Allah yace ba ɗaya bane gatansu ba ɗaya bane matsayinsu ba ɗaya bane darajarsu ba ɗaya bace makomarsu ba ɗaya ba ce wa ma yi sauyin a'ama wal basir kafiri fasiki fajiri Allah sai ya kira shi makahu musulmi mumini Allah sai ya kira shi mai gani lokacin da aka yi yakin Uhud sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan mutum saba'in aka kashe a wannan ranar a ranar musulmai sun ga abin da ba su taɓa gani ba a wannan ranar sai da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rauni annabi ya ja tawagar sahabbansa suka suka haura wani sashi na dutsen uhudu kafiran makka suka zo nan farfajiyan uhudu suna fareti suna alfahari u'ulu hubal lana lana al'uzza wala uzza lakum lana al'uzza suna muna da lata muna da uzza ku ba ku da lata ku ba ku da uzza suna alfahari sun yi ta zage-zage annabi bai tanka musu ba suka kira sayidina abubakar suka kira umar suka yi faɗe-faɗe ba wadda ya tanka da suka ce lana la'uzza wala uzza laku muna da lata muna da uzza ku ba ku da lata ku ba ku da uzza annabi sai ya kalli sabon sai ya ce ala tujibuhu wannan maganan ba za ku mai da martani akan ta ba umar ya ce me za mu ce ya rasulallah annabi ya ce ku ce allahu maulana wala maula lakum zalika bi anna allah maula alladhina amanu allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula Allah ya ce zalika bi anna allah maula alladhina amanu Allah shine gatan waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lakum Allah ya ce kafirai ba su da gata a ce kai musulmi ne wallahi an mako kawai kai ta godiya ma Allah Allah ce kai ta farin ciki Allah ya ce wa ma yastawil a'ma wal basir Allah ce da makaho da mai gani Allah ce ba za su daidaita makaho shine kafiri mai gani shine mumini to kar kuma bayan Allah ya yi ka mai gani ka makantar da kanka bayan kana gani kuma ka sake makancewa da gangan a surat hud yace mathalul fariqaini
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون mathalul fariqain Allah ce misalin waɗansu jama'a biyu bangarori biyu musulmai muminai da kafirai kal'a'ama wal asam kamar makaho ne kurma ne ga makaho ga kurma ko kuma shi makahon kuma kurma ne wal basiri wasami wannan kuma mai ji ne mai gani ne ko wannan yana gani ga wannan kuma yana ji ɓangarori guda biyu ga makaho ga kurma ga mai ji ga mai gani Allah ce hal yasta wuyani matsala Allah ce waɗannan misalsalu biyu za su daidaita duk inda kaga irin wannan misali ana misalin imani ne da kafirci imani ne da kafirci tauhidi ne da shirka musulmai ne da kafirai Allah ce to ba daidai suke ba ba daidai suke ba ba daidai suke ba Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir da makahu da mai gani Allah ya ce ba za su daidaita ba walaz zulumatu walan nur Allah ya ce haka nan dufai da haske Allah ya ce su ma ba za su daidaita ba ko ɗaya suke yaro ne karami dan shekara biyu ko uku ko hudu yana zaune a ɗaki mahaifiyarsa ta fita ta bar shi in an ɗauke wuta sai ya fashe da kuka me yasa saboda ya ga bambanci idan Allah zai buga misali akan imani da musulunci in Allah zai buga wani misali don a fito maka da bayanin fili sai ama misalin da ko baka je islamiyya ba da ka gane yanzu misalin makaho da mai gani sai ka yi firamare kafin ka gane misalin haske da duhu sai ka yi firamare kafin ka gane duk yadda kake da ka gane misalin Allah ya ce to da dufai da haske ba fa duhu ɗaya ba da dufai da haske Allah ce ba ɗaya suke ba duk inda kaga kafiri a cikin duhu yake karka yadda rayuwarsa ta baka sha'awa zaka koma ruwa ne zaka koma cikin duhu ne Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyi majibanci masoyin waɗanda suka yi imani sai ya ce yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yana fidda su daga cikin dufai zuwa ga haske kitabun anzalnahu ilayka كتاب litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Allah ya ce kitabun anzalnahu ilaika wannan alqur'ani wani irin littafi ne mai albarka anzalnahu ilaika da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur Allah ce don ka da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske duk wata alaka da Allah zai yi da bayi zaka samu alaka ce ta a fidda kai daga duhu zuwa ga haske alaƙa ce ta afid da kai daga duhu zuwa ga haske Allah ya ce walar zulumatu walar nur Allah ya ce haka nan dufai da haske Allah ya ce ba za su daidaita ba walar zillu walar harur Allah ya ce inuwa da rana Allah ya ce ba za su daidaita ba wannan misalin ma akwai wadda ba zai gane ba da wadda yake cikin inuwa da wadda yake cikin rana ɗaya suke idan mutum na cikin musulunci yana cikin inuwa idan mutum yana cikin kafirci yana cikin rana mai zafi yana cikin rana mai zafi shi yasa godiya ma Allah da za ka yi a kan ni'imar musulunci da imani wallahi shi ne ka rike addini da kyau kawai ka rike addini da kyau godiya da za ka yi ma Allah shi ne ka rike addini da kyau Allah ce wala zillu wala haru inuwa da rana Allah ce ba za su daidaita dabbobi ma sukan gudu ma rana su je su shiga inuwa saboda ba ɗaya suke ba al'imamul Bukhari ya fidda wani hadisi hadisin abu musa al'ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafalu ma ba asaniyallahu bihi min alhuda wal ilm annabi ya ce misalin abinda aka aiko ni da shi na shiriya da ilimi ba addini ba kenan da aka aiko shi ba an aiko shi da addini ba ne ba an aiko shi da alkur'ani da sunna ba ne annabi ya ce mathalu ma ba'athani Allahu bihi min alhuda wal ilmi misalin abinda aka aiko ni da shi Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi annabi ya ce ka matsali gaifin abinda na zo da shi annabi ya ce kamar ruwan sama misalin addini annabi sai ce kamar ruwan sama ne shi addini kamar ruwan sama ne shi ruwan sama ba wani bangare na rayuwar bayi da bai shiga ba waje aldamin alma'i kulla shay'in hayy وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا ruwa يؤمنون ba sashin da bai shiga ba cikin rayuwar ɗan adam ba sashin da bai shiga ba cikin rayuwar sauran dabbobi da suke bayan ƙasa yanzu tinkiya ba ta da wani maslaha da fetur haka ne ko ba haka ba tururuwa ba ta da wani maslaha da fetur kifi ba shi da wani maslaha da fetur duk abin da ka ɗaga bayan ruwa sai ka samu abin da wannan abun bai shafe shi yanzu tunkiya ina ruwanta da manja ina ruwanta da man gyada kifi ina ruwansa da mota ina ruwansa da jirgin sama duk abin da ka ɗaga duk kimar abun sai ka samu wannan abun akwai abun da ba ruwansa da wannan abun amma kowa yana da ruwa da ruwa haka ne ko ba haka ba Allah sai ce to addini kamar ruwan sama ne akwai da zai ce ba ruwansa da shi Eh, ko a cikin gidansa ne annabi ya ce misalin ruwan sama ne ruwan saman kuma wadda ake tsananin bukatarsa shine ruwan saman da ya zo bayan fari shine algai
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد Allah ya ce wa huwa allazi yunazzilu al-gaitha min ba'di ma qanatu Allah shike saukar da ruwan sama mai ceto bayan bayi sun ɗebe tsammani sun samu kansu a cikin fari ruwan da zai zo bayan fari Allah sai ya kira shi algaif to anan ma Allah sai ya kira addini da algaif wani abu ne da dama ake da bukatarsa rayuwa ba za ta yiwu ba in babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalu ma ba asani Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min alhuda wal ilmi na shiriya na ilimi da shiriya ka masali gaithin kamar ruwan sama ne asaba ardan ruwan sai ya sauko a bayan ƙasa jama'a ina so mu fahimci wannan misali da annabin mu yayi yace misalin addini kamar misalin ruwan sama ne da ya sauko a wani sashi na bayan ƙasa in an yi ruwa kan ai kakan samu akan yi a wata anguwa ma ba a yi a wata anguwa ba akan yi a wani gari ba a yi a wani gari ba fakanat minha ta'ifatun tayyiba sai aka yi dace inda ruwan ya sauko sai aka dace da wani yanki mai kyau mai albarka qabilatil ma wannan gun sai ya karbi ruwan fa ambatatil kala'a wal ushbal kasir sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa kuna fahimta misalin addini annabi ya ce kamar ruwan sama ne ya sauko da ruwan saman ya sauko sai ya sauka a wani lardi a wani yanki mai kyau mai albarka kabilatil ma wajen sai aka dace fadama ne waje ne mai kyau sai ya karbi ruwan fa'ambatatil kala'a wal ushbal kasir wannan wajen sai ya fitar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana minha ajadib gefen wannan wajen kuma akwai wani waje mai tauri wadda in ruwa ya zuba a gun baya shanyewa amsakatil ma shi kuma sai ya rike ruwan wajen sai ya zama korama kun fahimta nan ga nan fadama kwance ga ciyayi ga ganyayyaki waje ya yi kore shar a gefe kuma da ruwan ya sauka sai aka samu wata ƙorama sai ta riƙe ruwan yana na rani da damina baya kafewa fa nafa Allahu bihan nas annabi yace sai Allah ya amfanar da mutane da wannan lardi da ya fitar da ganyayyaki ya kuma riƙe ruwa fa sharibu suka zo suka sha ruwa tunda akwai korama wa sakau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi noma rani da damina kun ji misalin musulunci wa asaba ta'ifatan mina ukura wannan ruwan sama da aka yi sai kuma ya sake zuba a wani yanki daban wadda ba wannan ba innama hiya qi'anun annabi yace amma can inda ya zuban sandararren waje ne fa'ani ƙi'an jam'i ne na ƙa fa ya zaruwa ƙa'an safsafa fa'a kaman kan kwalta ka taɓa ganin cewa ya fito a kai? annabi ya ce sai ruwan sai ya zubo a kan wani fa'a latumsi kuma wajen baya riƙe ruwa wa latun kala kuma baya fidda ciyawa annabi sai ya ce fazalika mathalu man fakuha fi dinin lahi wa nafa'ahu ma ba athani Allahu bihi annabi yace rayuwar addini kamar wancan misalin na farko ne wadda misalin wadda ya fahimci addini wa nafa'ahu ma ba athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima wa allama ya nemi ilimi ya koyar a wata riwaya fa'alima wa amila yayi ilimi yayi aiki da ilimi kun ji misalin farko wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san misali na biyu kuma fa'a shine wanda bai daga kai ya kalli abinda nazo da shi ba wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi annabi yace bai karbi shiriyar da Allah ya aiko ni da ita ba kun gane misalin yanzu wancan lardi na farko akwai wanda ba zai iya rayuwa a gun ba waje ne da zai nomu har dabbobi za su rayu ga kuma ruwa za a sha wajen za a rayu ko ba za a rayu ba wadda ya bar addini ya koma wani abu annabi ya ce kamar ya kai kansa sahara ne ba ruwa ba gun abinci ba gun noma ba gun da za a shayar babun da za a sha jama'a mun fahimta to haka musulunci yake duk ran da ka daga kafa kai baya a musulunci wallahi ka dada kai kanka mahalakar ka ne gurgudun yadda ka matsa gaba a musulunci to gurgudun yadda gurgudun yadda ka ƙara kai kanka cikin rahama haka musulunci yake ita kuma jarrabawa dama tana da wahala jarrabawan duniya ma ta yi wahala balle jarrabawan shiga aljanna haka kawai a bulus ka je ka shiga aljanna ai ba zai yi ba sai amma jarrabawa ko a duniya za a ɗauke ka aiki sai ma interview haka ne ko ba haka ba so a duniya ma ka yadda da jarrabawa balle lahira saboda ka karɓa hannu bibbiyu ka yi godiya ma Allah ka karɓa hannu bibbiyu ka rike addini ka karanta alkur'ani ka yi imani ka inganta imaninka ka tsaya akan kyakkyawar aƙida ka tsaya akan turba ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai to annabi ya ce wannan shine misalin abin da aka aiko ne da shi na ilimi da shiriya wadda ya rike addini yana cikin rahama yana cikin inuwa yana cikin dausayi wadda ya gudu ya bar addini ya kai kansa zuwa ga mahalakarsa ba yanzu abin da ake ta fama ba kenan fatawa azumi olsa menene masu fatawan sallan tarawihi yayi tsayi yayi kaza Allahu akbar tarawihin nan fa in kwana za a dinga yi ana yin sa na wata ɗaya na wata ɗaya ibn al-jawzi yake cewa yayi nazari game da watan ramadan da kuma alkairai da yake cikin watan ramadan ya ce wato misalin watan ramadan misalin annabi yakub ne da 'ya'yansa watanni goma sha biyu ne a kowace shekara ya ce allah sai ya ba ma annabi yakub 'ya'ya goma sha biyu a 'ya'yansa goma sha biyun nan sai Allah ya fifita annabi Yusuf a tsakanin goma sha ɗayan ya ce haka Allah ya fifita Ramadan a tsakanin sauran watanni. Sannan Allah sai ya soyantar da annabi Yusuf a wajen mahaifinsu ya ce haka Allah ya ƙaunaci Ramadan a tsakanin sauran watanni. Annabi Yusuf kusan shi ne ya rungumi ƙalubale na familin baki ɗaya don ƙarshe ce musu ya yi wa a tuni bi a halikun ajima'in duwannan zurriyar annabi yusuf ƙarshe shi ya ɗauki ɗawainiyanta ya ce to mu ma a ramadan da annabi ya zo sai ce wa ramadanu ila ramadana bai ce sha'aban ila sha'aban ba bai ce shawwal ila shawwal ba bai ce muharram ila muharram ba sai ya ce wa ramadan to yadda annabi yusuf ya tattara 'yan uwansa sha ɗayan nan da karikicinsu haka ramadan zai tattara duk abin da ka zo da shi a watanni goma sha ɗayan nan shi ma a solba shi ya ce yadda annabi yusuf ƙarshe ya sallami 'yan uwansa ya ce musu la tathriba alaikumul yawma قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين yadda annabi yusuf ya yafi 'yan uwansa ya miƙa musu aminci a cikin rayuwarsu ya ce to kai ma haka ramadan kafin ya tafi za a sallame ka ibn al-jauzi sai ya ce to ka kiyaye kar ka yi wa ramadan irin mu'amalar da 'yan uwan annabi yusuf suka ma annabi yusuf yanzu kun ga 'yan uwan annabi yusuf mu'amalar da suka mishi tare da allah ya kaddara shine tauraronsu shine marji'insu haka ne ko to amma duk da haka lokacin da suka ga annabi annabi yusuf a cikin wannan darajar sai ya zama musu alaƙaƙai damuwansu yaya za a yi su fisge shi yaya za a yi su rabu da shi ibn al-jawzi yace kai ma kar ramadan ya zama maka alaka kai damuwanka ka rabu da shi damuwanka ya tafi ka huta karka mishi irin yadda 'yan uwan annabi yusuf suka ma annabi yusuf gata ne rahama ce aka aiko maka eh ya fito ya ce to karka zam cikin waɗanda za su mu'amalanci ramadan da irin mu'amalar da 'yan uwan annabi yusuf suka mu'amalanci annabi yusuf shi yasa su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda ramadan din yake karewa a cikin kwanaki na ƙarshe haka za ka ga mutum na kuka sharbe-sharbe saboda ya san me zai tafi din saboda ya san me zai tafi din to wani damuwansa azumi wani damuwansa tarawih wani damuwansa sallah wani damuwansa kaza amma wanda ya san sirrin ai kullum a cikin farin ciki yake kullum a cikin farin ciki yake to wannan duka yana daga cikin ni'ima ta musulunci da Allah ya ni'imtar da mu ita jama'a mu dinga alfahari da addinin mu ka dinga jin addinin ka yayi ba da kai ne a ce musulunci ya hana abu ka je ka aikata ka ba da kanka ne ka ba da kanka ne ka ba da kanka ne ya kamata abu ko na anguwanku ne a ga yana da kima a gunka abun ko na familinku ne a ga kana kare martabarsa ba a ga kana tozarta shi ba balle addininka da za ka shiga aljanna da shi walakanta kai ne a ce wannan abun addininka ya hana kiri da muzu kana aikata abun ka ba da kanka darajar addinin za ka kare matsayin addinin za ka kare ya zam kana ji da addinin a jikinka ya zama kana ji da addinin a jikinka kana alfahari da addininka Allah ya ce wa ma yastawil ahya'u wal amwat Allah ya ce matattu da rayayyu ba da su daidaita ba haka musulmi da wanda ba musulmi ba ba da su daidaita ka musulmi da wanda ba musulmi ba ba da su daidaita ba da su daidaita malam a ce iya more wanka kawai a duniya iya more wanda za ka yi a duniya a duniya ma a najeriya a ce in ka more iya wannan morewan shi kenan ka more ka haƙura da sauran ba ka more ba eh ba ka more ba eh haba malam muna nan insha Allah eh insha Allah ku za mu shiga aljanna insha Allah insha Allah ku za mu shiga aljanna Allah ya tsare mu daga azabar Allah ya yafe mana laifukan mu Allah ya tsare mu daga azabar sa eh addini shine gatan kowa ka tsaya kai addini ka tsaya kai addini baka san yaushe al'amarin Allah zai cin maka ba baka san yaushe al'amarin Allah zai cin maka ba daga lokacin da aka ce lokacinka ya yi shi kenan ayyuka sun kare ayyuka sun kare ayyuka sun kare Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma yastawil ahya'u walal amwat Allah ya ce ba za su daidaita barayayyu da matattu matattu su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba rayayyu su ne waɗanda suka yi imani da Allah shi yasa wa'azi da ake Allah ce liyunzira man kana hayyan
kana hayyan wa yahiqqa alqawlu 'ala alkashirin Allah yace liyunzira man kana hayyan don ya gargadi waɗanda suke rayayyu ma'ana waɗanda suke da rayayyar zuciya amin rayayyar zuciya ita ce wacce take ganin keke da keke idan Allah ya ce a bari ta san waye Allah tun da ya ce a bari ta san ba da wasa ba ne a bari sai ya bari wata bai san Allah ba shine in an ce a bari sai gagana gane mai hikimar a bari Allah akwai wata doka da Allah zai kawo don ya takura maka ne? la ilaha illallah ka tsaya ka kalli ni'imomin da Allah ya maka me Allah zai yi a rayuwa wace doka zai yi don ya takura ka
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Allah yace abinda Allah ke nufi da ku sauki Allah ba yi nufin tsanani da ku ka kalli musulunci da kyau ka kalli ayyukan da aka dora maka zaka yi gumi sau goma akan ƴaƴanka ko matarka ko wani hidimar rayuwarka yana da wahala kai gumi sau daya akan musulunci kaga dai mutum na yarfe gumi ya ce maka wannan ai addini
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Allah ya ce ba mu saukar da alkur'ani don ka wahala don ka zan mai rashin rabo ba ai jiya muke tadin a majalisi na ce ai tarawihi in ka kika tsaya ka yi tarawihi saboda yana da tsayi za ka je ka yi tsayuwan banki na awa guda layi kuma bai iso kanka ba haka ne ko baka ba a najeriya inda za ka yi tsayuwan awa guda guda ai sun fi ɗari duk wata bukatar ka in ta taso a ƙasar nan duk bukatar ka in ta taso a ƙasar nan za a ce maka ana ɗaukan 'yan sanda za a ce maka ana ɗaukan sojoji za a ce ma ana ɗaukan aiki haka za ka je ka wuni a tsaye kuma ba za ka samu ba to ga gan ba kai tarawihi ba ma ai za ka irin wannan tsayuwa haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne ha- haka ne a rana a rana a rana a rana yau ɗan najeriya kuma har ya kamata tsayuwan tarawihi ya dame shi ya kamata bai kamata ba bai kamata ba kai kyam kai sallanka da kyau eh kai kyam kai sallanka da kyau in ma baka yi ba akwai tsayi wanda za ka yi wadda bai taka- wadda bai da wani amfani a gunka hakan Allah ya ce wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat rayayyu da matattu ba za su daidaita ba inna allaha yusbi'u man yasha Allah yana jiyar da wadda ya ga dama shari'a ce idan aka faɗa sai ya isar da ita ga wadda ya ga dama wani yana zaune ana yi da shi bai bai ɗauka ba wani yana ɗakinsa yana zaune ya ji sai ya ɗauka eh shi yasa ka nemi shari'a a wajen Allah eh inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah ya ce annabi ba za ka iya jiyar da matattun da suke cikin kaburburran su ba ma'ana wanda ya zama kafiri ya mutu zuciyarsa ta mutu yana rayuwa ta matattu Allah ya ce ai ba za ka iya jiyar da shi ba tun da gawa ne amma Allah yana jiyar da wanda ya ga dama eh wani karatun haka ka gani karatun gashi nan za a yi karatun sai ce ai habaici ake mishi ka san kaji mutum na cewa da shi ake yi to bai gane qur'ani bane shi fa qur'anin nan mu ma matsewa kawai muke haka ne kar ka dauka wai kai yake tabawa wallahi me karatun ma qur'ani yana taba shi to akwai wadda qur'ani bai yi da shi ba wallahi babu wallahi babu haka da a faɗo kan aya kyam da kyam ka ji kamar da kai ake kuma da kai ɗin ake yi haka ne da kai ɗin ake yi. kawai idan ka ji ka gyara shi mai karatu in habaicin ya yi ba don Allah ya yi ba ai zai haɗu da Allah in ba don wa'azi ya yi ba ba don gyara ya yi ba ya yi ne don ya huce haushi akan wani ya yi ne don ya ɓaci wani ya yi ne domin ya musguna ma wani ko ya ci mutuncin wani ai da kai da shi Allahn ku ɗaya akwai ran da za a tsaya a gaban Allah akwai wadda zai ajiye littafin Allah ya karanta Allah bai tambaye shi ba ne manzanni ma da suka yi wa'azi Allah sai da ya yi alwashi wallahi sai ya tambaye su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim Allah ya ce lallai sai na tambayi waɗanda nayi aike gare su ba al'ummomi ba kenan sai ya ce wala nas'alanna almursalin Allah ya ce sai na tambayi manzanni to manzo ma aka tambaye shi akan wa'azi balle malami za a tambaye shi ko ba za a tambaye shi ba in ka ji abun da ya dace da gyara ka gyara in don Allah yayi don kansa in ba don Allah yayi ba don kansa za a kira shi a tambaye shi falanas'alanna alladhina ursila ilayhim Allah yace tabbas za mu ta mu tambayi waɗanda muka yi aike gare su falanas'alanna almursalin Allah yace kuma wallahi za mu tambayi su ma manzannin da muka aikan sai mun tambaye su ba haka annabi yace ba wa antum tusaluna anni yawmal qiyamah fama antum kailun annabi yace za a tambaye ku akai na ranar alkiyama wani jawabi za ku yi wa Allah za a tambayi masu wa'azi ko ba za a tambaye su ba za a tambaye su wadda ya yi don Allah don kansa wadda ya yi don wata biyan bukatarsa ta rayuwar duniya don kansa Allah ya ce inna Allah yusmi man ya sha Allah yana jiyar da wadda ya ga dama wa ma an tabi musmi'in man fil qubur Allah ce kai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburburra ba ma'ana matattu su kafirai matattu ne Allah ne kawai yake shiryar da wadda ya ga dama ya kuma batar da wadda ya ga dama bisa hikima irin tashi in anta illa nadhir Allah ce kai ba kowa bane face mai gargadi kai ba dan sanda bane da zaka bi wadda bai yi aiki da dokan baka kama shi ba a ce ka bi mutanen shagunan su kana kallon abin da ka musu wa'azi sun yi aiki da shi ko ba su yi ba fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir Allah ce iya aikin ka wa'azi in kai ka tashi ka tafi abinka wanda yayi aiki za su haɗu da Allah wanda yake aiki za su haɗu da Allah wa ma ursila alaihim hafizin Allah ce ban aiki kowa yayi gadin yayi gadin wani ba ka faɗa ka faɗa fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani ga waɗanda suke tsoron narkon azaba a ranar alkiyama saboda ka wadda ya ji ya ji wa kansa wata ran duk za mu zo mu wuce za mu zo mu wuce haka ne amin to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna arsalnaka bil haqqi Allah ce mun aike ka lalle mun aike ka da gaskiya bisa manufa ta gaskiya dalili na gaske bashiran don ka zan mai albishir mai bishara ma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na gari wa nazira ka zan mai gargadi da jan kunne ma wadda suka kafirce ma Allah dama abinda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dukkan sauran manzanni kenan mubashirina wa munzirin su zo su yi bishara su yi gargadi a ce maka wanda yayi kaza yayi kaza yayi kaza ga sakamakonsa kaza wanda ya aikata kaza ya aikata kaza ga sakamakonsa kaza wanda yake aikatawa ga makomarsa Allah ce inna arsalnaka bil haqqi haqiqa mun aiko ka da gaskiya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dalili ne akan ai ba wasa aka aiko manzon Allah da shi Allah ce mun aiko ka da gaske bashiran wa nadhira ka zan mai bishara mai albishir mai gargadi wa in min ummatin ai wa ma min ummatin Allah ce ba kuma wata al'umma illa khala fiha nadhir face wani mai gargadi ita ma ya shude a cikin ta duk al'ummar da Allah ya ɗaga a bayan ƙasa sai da ya tayar da mai gargaɗi a cikinta. Walakad ba a fi kulle ummatin rasulan.
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Walakad ba a fi kulle ummatin rasula. Allah ya ce haƙiƙa mun tura manzo cikin kowace al'umma. Manzon yakan ce a ni ibudullaha ku bauta ma Allah wacce ta nibu tagut ku kaurace ma duk wani abu da ake bautansa koma bayan Allah ku kaurace ma dagutu ku kaurace ma dagutu shine duk abin da za a bauta mishi duk abin da za a rika abin bauta koma bayan Allah abin biyayya sun kuye wa biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi dagutu Allah ce to duk wani manzo duk wani manzo Allah ce mun duk wata al'umma Allah ce mun tura mata manzo a cikinta wa li kulli qaumin had kowace al'umma Allah ce akwai mai shiryar da ita zuwa ga tafarki na gari da muka tura musu mu kuma namu shine manzon Allah alaihi salatu wassalam eh yace kowane annabi Allah kan bashi gangariyar addu'a guda yayi ma al'ummarsa yace duk annabawan nan an ba su sun yi ma al'ummarsu shi da aka bashi nashi yace Allah ni nawa a bar mu sai ranar alkiyama eh ya ce shi addu'ar Allah ya ba shi dama ya roƙa ma'al'ummarsa ya ce shi a bar mishi nashi sai ranar alkiyama shi yasa ka ji kunya a ce ma abu sunnar annabi ne ka yi watsi da ita wala ka ji kunya a ce annabi ya hana ka ƙi hannuwa annabi ya ce ka yi kana da ikon yi ka ƙi wala ka ji kunya eh abin kunya ne babba sawu ne daidaita sawu miƙe sawaye ake su kalli alƙibla idon sawu da idon sawu diddige da diddige haka annabi ya ce mutum sai zo wani buɗe muku a masallaci sai malam ka gyara ba ni haka Allah ya yi wai shi haka Allah ya yi shi eh ka tsaya akan sunna kar ka kyamaci wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka kyamaci wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ji ya maka nauyi kar ka ji da wahala rahama ce shi ba a aiko shi ba sai don jin kan talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka zuwa ga al'ummar ka ba Allah ce sai don jin kan talikai me yasa aka aiko annabi cikinmu tausayin da kansa yakan ce ana nabiyun rahama ni annabin rahama ne to shi za a ce wannan jagora wannan manzo wannan annabi ya ce ma ka yi kaza kaki ya ce ma ka yi kaza kaki ya ce ma ka yi kaza kaki kuma ka zo ka ce kana son shi ba zai yi ba zai yi ba wani ne ce malam ina son ka malam ina kaunar ka malam kaza kaza kaza kaza yana gefe na ce mai komun takalmi na ya ce a anya da gaske ne? eh ba da gaske wani shi yasa Allah ce in kuna so in kuna son Allah da gaske Allah ya ce ku bi manzan Allah
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allah ce in dai kuna son Allah da gaske to yaga kuna bin manzon Allah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi ni ku bi ni bi ake magana bi idan ka bi sai ka yi baitoti in ba su saba wa shara ba amma baiti ba bi shirme ne Eh, bi ake magana ka bi shi ka bi shi idan ka bi shi kana da baitoti na yabo wadda ba su saba maka'idar shari'a ba sai ka yi amma a yi baiti ba bi wannan shiriri ta
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك أرمان زمالا نزيد من أبنى لوكت يوه تو الله يتي وإن من وإن من أمة إلا كلا فيها نذير Allah ce ba wata al'umma face sai da wani mai gargadi ya shuɗe a cikinta wannan hujja Allah ke kafa ma bayi duk wata al'umma za a tada manzo a cikinta manzon nan ya kira su zuwa ga abin da yake shiriya gare su idan sun bi sun tsira idan sun kibi ya zama hujja a kansu wa in yukadhibuka Allah ce idan suna ƙaryata ka ma'ana kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abin da ka zo musu da shi sun karyata ka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su su ma sun karyata eh ana lallabi ana rarrashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh eh cewa karka damu ba kai kadai bane ba kai kadai bane an ƙaryata manzannin da suka zo gabaninka kowane manzo ya samu wannan kalubal to Allah ya ce manzo Allah ba kai bane farau wa in yukadhibuka in sun ƙaryata ka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim waɗanda suka gabace su Allah ya ce sun karyata saboda kai ma naka ba farau ba ne ba a kanka aka fara ba jama'a mun fahimta? to shi yasa shi mai karantaswa yi kawai yake yana tafiya baya waiwai abin faɗan yana da yawa Eh abin faɗan yana da yawa saboda ka saƙon za ka isar saƙon ake so ka isar dama da aka ce malamai magada annabawa ai annabawa da manzanni yan aike ne to aiken ake so a isar zuwa ga bayin Allah saboda ka in ka isar sai ka toshe kunninka eh sai ka toshe kunninka Allah ya samu dace wa in min ummatin wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa bizuburi da takaddu wa bil kitabil munir da littafi mai haske akwai irin su sufi Ibrahim irin su at-taura irin su linjila Allah ya ce to sun zo musu da littattafai waɗanda suka shiryas da su summa akastul ko wa bil kitabil munir shine littafi mai haske ko littattafai masu haske thumma akastul ladhina kafaru Allah ya ce da suka ƙaryata suka kafirce sai muka damki waɗanda suka kafirce dama abin da ke jiran wanda yake imani kenan azaba amin abin da ke jiran wanda ya kafirce malam ka yi ta tuntuntuni ka dinga zama kana nazari game da rayuwarka akwai da yawa suna nazarin ne bayan sun mutu mutum zai yi ta nadama tun daga kabarinsa har tashin alkiyama har hisabi a nan suran za mu zo mu karanta gaba kaɗan inda 'yan wuta ne suke nadama kar ka bar wannan lokacin ya cin maka ka yi nazari ka kalli hanyar abincinka ka kalli addininka ka duba sallolinka yaya kake yin su aƙidarka yaya take me kai sakaci da shi me kake rike da shi da kyau wallahi malam ka gyara addininka wallahi yalla boy ka gyara addininka ka gyara addininka thumma akastu alladhina kafaru Allah ya ce sai na kama waɗanda suka kafirce fa kaifa kana nakir Allah ya ce ya kaga inkari na yake yaya kaga nake mai da martani in ji Allah yaya kaga nake azabtarwa ai ga nan al'ummomi da yawa da abin ya faru da su Allah ya buga mana misali da su Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk